رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سدد جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أتكلم في من البركة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى هنا تكين الفصل الأول الباب الأول الفصل الخامس ذا متاش يوم fasali na biyar a cikin babi na farko na wannan littafi mai albarka fi ma warada fi qaulihi ta'ala fi jihatihi sallallahu alaihi wa sallam mawrid ash-shafaqati wal ikram wannan fasalin na farko na shida zai bayani cikin abin da yazo a cikin alqur'ani ayoyi na alqur'ani da suka sauka suna nuni ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama amma a mahanga ta ashafaka tsantsan tausayawa in an ce shafiƙu mai tausayi ashafaqatu tausayin Allah ya saukar da ayoyi ba don ta kawo hukunci na halattawa ba ko don hukuncin haramtawa ba a'a ayan za ta sauka ne a mahangan tausayawan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ikram sai kuma karramawa ko kace mutuntawa ko kaddarawa wannan title din da wannan babu yana ilmantar da musulmi mumini cewa akwai wasu ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukar da su a alqur'ani sun zo don su rarraki annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ayoyin da suka soka alqur'ani kuma sun zo domin tausaya masa sallallahu alaihi wasallam bisa irin nau'in ayyukan da yake yi na ibada qala ta'ala subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa qila طه اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم وقيل هو اسم لله وقيل معناه يا رجل وقيل معناه يا إنسان وقيل هي هروف المقطعة لها معاني أبنجد ينكمنا طه ما لمن masana ilimi da malaman tafsiri wanda so gabaci al'imamu alƙazi ya sun yi ta ƙoƙarin gano maglulin kalmar ƙa'un da ha'un ɗin nan ƙaha wasu malaman suka ce ƙaha ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sunayen manzan Allah ne wannan kan malamai da dama sun tafi akan taha sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan mutum yana son ya tabbatar da haka akwai malamai magabata da suka yi rubutu suka yi suka yi wallafa littattafai manya domin su tattara mana sunayen manzon Allah akwai al-Imam al-Qurtubi mai tafsiri yayi littafi musamman wanda ya ware shi dan bayanin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adadin bayan sa al-allama az-zaini abdul basit al-imam yayi littafi na musamman wanda yake nuni akan adadin sunayen manzon Allah da yawan su da ma'anonin su da abin da suke dauke da shi bayan sa akwai badruddin al-bulqini yayi littafi na waƙi dogon littafi ne ya tattara sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har malamai suke cewa lam yunsad ala min walihi qab ba a taɓa littafi na waƙe ba wanda yake bayani akan sunayen manzon Allah irin wannan littafin ba bayan sa aka yi al-Imam al-Ghazali alaihi rahmatullah yayi littafi shi ma wanda yake mana bayanin adadin sunayen manzon Allah da ma'anoninsu da abin da suke ɗauke da shi bayansa al'imam al-jazuri shi ma ya tattara sunayen manzan Allah ɗaya ɗaya har wajen guda ɗari biyu da ɗaya bayansa al-hafiz ibn dihiya ya yi tafi mai suna al-mustawfa lima li mustafa min al-asma wannan littafin ya tattara sunayen manzan Allah ne da adadinsu da abin da suke ɗauke da shi bayan sai al-imam al-sayuqi ya littafi mai suna الرياض الأنيقة في أسماء خير الخليقة littafin gaba ɗayansa ya tattara sunayen manzon Allah ne da ma'anoninsu da abin da suke nuni a kansa bayansa alhafizu sahawi ya zo ya littafi mai suna alƙaulul badi fi salati alal hadiri shafi wajen littafin shi ma dukansa yana bayanin sunayen manzon Allah da adadinsu da ma'anoninsu da abin da suke nuni a kansa bayansa al-imamu yusuf an-nabhani ya yi a hasan wasa'il littafi ne wannan dukansu yana bayani akan adadin sunayen manzan Allah da abin da suke nuni a kansa bayansa kuma sai aka samu al'imamu al-qadi abu bakar bin arabi al-maliki al-maghribi shi ma haka da ya littafi wanda yake bayanin akan adadin sunayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni sauraro idan ya zo da istirabin zai gane cewa wani ne manzan Allah ta yadda waɗannan turguman malaman kaɗai suka ware lokutan su ne albarka ba wai suna magana akan darajojinsa ba ba martabansa ba a a gano adadin sunayensa kaɗai sai da ka so littafin da na faɗa gaba ɗayan sunan duk in ka zo ba za ka samu tsaha sunan manzan Allah ne tsaha sunansa wakila wasu malaman suka ce tsahan nan ismullah suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato za ka ce ƙila ƙila kada ka yi tsammanin faɗa na ra'ayi ne ba haka ke nufi ba ƙila magana ce ta malamai masu bincike mustahidai wanda suka bi ƙa'idan ilimi suka ce wannan yana nuni bisa kaza ne za a yi ɗaukar ta kaza ba ƙila na ra'ayi ba zance na uku suka ce a ma'anahu ɗahaɗin shi ne ya rajul wato ya wanda yake shi ne mai cikakken mutum wani malami na cewa harar da wara fi ƙadrihi abadan dukkan halitta gaba ɗaya ta ɗimauce a kan iya gano haƙiƙanin girman manzan Allah a wurin Allah in an ce rajulu shi ne cikakken mutum da bai da naƙasu رجل يا فلان رجل كل رجل على ربي إن أنت رجل كل رجل ما أنا ذكر صفوفي نرجولية نرجولية صفوفي نكمالة صفوفي نجارمتك صفوفي نكنية صفوفي نكرمتي صفوفي نهقري صفوفي نإلمي صفوفي نسروكا تروى صفوفي نجارمتك سنتكتر أكتم ومنشن رجل to tsaha ma'anan shi ya rajulu ya wanda shi ne cikakken mutum a wannan kuma al'imam al-maliki ya yi tafi mai suna al'insanul kamil al'insanul kamil ɗin nan littafi ne da ake gaba ɗayansa yana nuni akan kamala ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa qila wasu suka ce ma'anansa ya insan insanu dai har yanzu shine cikakken mutum wasu suka ce a'a ɗahan nan hurufun muqatta'a li ma'ani wato harufan nan abadiyya alifun ba'un ta'un ne aka haɗa su suka ba da kalma ɗaya ɗaha to idan ya zama haka ne zai zama ɗa'un ya dullu ala ya ƙahir ƙahir in aka ce ƙahir shine wato tsarkin da yake mai da tsarki tsarki shi ne manzan Allah kenan bahir shi tsarki ne da yake mai da tsarki tsarki wanda babu nakasu babu kazanta tare da shi sai zamo ha'un din tsaha ba'un ya qahir ha'un kuma hadi ne shiryatarwa kaga kenan kalmomi ne guda biyu aka dunkule suka bayar da suna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ka ɗauki misali sunansa Ahmadu kalma ce daga Ahadu aka ɗauki mimun ɗin farko na Muhammadu sai ta zama Ahmadu aka ba manzon Allah wannan suna mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad to shi ma qaha qa'un ya qahir ha'un ya hadi mira nan qahir Tahir shi ne wanda dukkan mai kazanta in ya rabu da shi ya tsakata. Tahir shi ne mutumin da duk aikin mutum in ya rabu da shi ya wanku. Tahir shi ne wanda duk in ka bi shi ba ka da matsala shi ne sai tuna Rasulullahi. Tahirul kalbi. Salimul zahir. Tahirul a'aba. Tahirul aqwal. Tahirul af'al sallallahu alaihi wasallam. zantukansa mu'amalansa komai masu sarki ne me yake nuna mana cewa ɓahin ɗin da manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama in ka koma a hadisai za ka samu hadisai rututu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ya cire takalminsa Abdullahi dan Mas'ud ne ke ɗauka Abdullahi bin Mas'ud yana ɗaukan takalmin zai rungume su ya sa su a ƙarfin shafi ya riƙe a hankalce za a samu rigarsa da mai kenan ƙazanta amma ya fi kowa tsaftar sutura a cikin sahabai ya fi kowa tsaftar sutura saboda takalmin da yake ɗauka Allah ya hana jikin shi ɗauki ƙazanta wannan fa takalmin da annabi ta kasa ba manzon Allah idan manzala shi ne qahir mai tsarki abin tsarkakewa hadi mai shiryatarwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai ne kake shiryatarwa zuwa ga tafarki majalisi inji Allah wasu suka ce a'a taha ba wai tsalir da hadi bane tana ɗaukan ma'anan ba'un amri daga filin watsi'a in ka ce waƙi'a ya taka ya ƙa'u yana takawa ba'a taka na in waƙi a diribili diyara muhammadin asin wa'a kuma shukuran lirabbi wa ƙublimu waƙi'a ya taka ya ƙa'u yana takawa to ba'a taka to da Allah ya ce masa ƙaha ma'ana ba'aha ba'aha ha'un ɗin nan ya dullu ala ha na wanda ake mu'annasa ba'aha al'ardu mu'annasa ce wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha ashe al'ardu mu'annasa ce kenan to ba'aha ma'ana ka taka ta da kafarka shine ma'anan ba'aha to me dalilin ya zama ba'aha din ma'ana ka kasa suka ce dalilin shine manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ce masa ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalila nisfahu aw munqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila tunda Allah ce tashi ka rika raye dare kana ibada da ya fara yin sallan sai da Allah ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa qa'ifatun lallazina ma'ak sai da Allah yake kai a farkon sura an ce yayi ƙarshen sura Allah ce na san kana yi to da ya fara wannan sallar da ya biyo baya idan ya fara tsayuwa yana karatun sallah sallallahu alaihi wa sallam har kafa ta kumbura tana kumbura saboda tsabagen tsayuwa a tsaye a'a har kuka ce ya ɗage kafa ya ɗage kafa ɗaya yayi dogara da kafa ɗaya saboda tsananin tsayuwa yana karatun sallah in ka koma hadisin muzaifa zai ce maka manzo Allah sallallahu yayi alwala ya karanta Fatiha sai ya fara daga bakara sai da ya kai karshen bakara ya wuce ali imran duk araka daya ya ƙara ya wuce misali duk araka daya ya karasa ya fada fa'ida sannan ya ruku irin wannan sallan sunna ce ko sunna ce za ta ɗabbaku sai dai manzan Allah ko Abdullahi dan Mas'ud ya ce wata rana na taɓa tashi cikin dare na biyu zan yi sallah da ya fara karatun sallah nayi nayi na gama sai har na so ne abin da bai dace ba aka ce me ka so ka yi ce na so in zo na kai in kare shi in ba zai yi wannan ibada ba sai shi to irin wannan sallan da yake yi salatu masa a'a baha ta ta ta da kafa ko guda biyu ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ban saukar da littafin nan bane dan ka wahalar da kanka da ibada mai yawa a'a ka huta haka sallallahu alaihi wasallam wa yake masa umarnin nan Allah kaman a ce huta ya rasulullahi taka da kafafuwanka zan ce daga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka koma abu talib za ka samu hadisin da za ta maka manzo Allah ta sallam yusalli hatta tawarramat qadamahu aka ce ya rasulullah tukallifu nafsaka hadha al-amal wa qad ghafara Allah laka ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala afala akunu abdan shakura ai wannan ina yi ne dan godiyan Allah to shine Allah ke cewa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada yayin da babban bawa na Allah sai da Rasulullah ya tashi cikin dare yana ibada yana munajati Allah sai aljanu ba duk rawan kansu sai da suka matso suna sauraron manzon Allah suka manne da juna Allah sai kai ka ta shimfiɗa ce a wurin nan ko aljanu ne ba sa motsi suna cewa me an situ an situ an situ inna sami'na qur'anan adaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada suka sai ka wannan karatun da ake karantawa ne ban mamaki wannan karatu suna tarbiyyar musulmin su Qur'ani ka wannan kissan to wannan sallan da yake sallallahu alaihi wasallam suna lafi sai a'a taha ma'anan shi ka taka kasa da kafafuwan ka ya rasulullahi ban saukan maka da alqur'anin nan ba li tashqa dan ka wahalar da kanta nazarat hadhihi al-aya فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل دليل سوكان ليش ne abin da muke bayanin su a baya ubangiji ya ce masa dama wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda idan ka koma a sahihul bukhari zaka samu hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya daya ya ta maimaita wa habbin yawayi shi ne in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to Allah dai al'umma nan ta bayin ka ne ina roƙa musu gafara a wurinka amma Allah in ki musu azaba dama ai bayin ka ne in kuma kai musu gafara to dama Allah kai ne gagarau ba abin da gagare ka kai ne gani ya maimaita wannan ayan yana kuka habbin yawayi sallallahu alaihi wasallam duk me yasa yake wannan abin dan ya sawa mana mafita a wurin Allah dan mu samu tsira a gurin Allah dan mu samu gafara a gurin Allah dan mu samu rahmar Allah yake hana idan sa bacci sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbarana al-qadi abu abdullah muhammad bin abd الرحمن وغير واحد عن القاضي ابي الوليد الباجي إجابة ومن أصله نقلت قال حدثنا أبو ذر الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحبوي قال حدثنا إبراهيم بن خريم الشاشي قال حدثنا عبد بن همير قال حدثنا حاشم بن القاسم عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى فأنزل الله تعالى طه يعني بئ الأرض يا محمد صلى الله عليه وسلم وانا حديث ga isnadin sanan da aka ruwaita daga Abu Abdullahi Muhammad bin Abdurrahman da sauran malamai da yawa a ciki hada Al-Qadi Abul Walid Al-Bazi mabucin littafin Al-Irshad akan usul al-fiqh gon mabucin littafin nan wanda asalin littafin da nasa ne shine mafhumul alimiyya min al-kitab ila rabbaniyya nasiha ne da wasiya wa ƴaƴansa a cikin littafin sai faridul ansari ya ɗauki wasiyan ya mai da littafi amma asalin maganganun sa ne a ciki to wannan kasu min malamin abul walid al-badi ya rawaito wannan hadisin har ya zuwa Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda qala fi kada annabi sallallahu alaihi wasallam idza salla manzo Allah ya kasance idan yana sallolin sa na gare qiyamul layl qama ala rijlin yana tsayuwa har ya dogara kan kafa daya wa rafa al ukhra ya daga ɗaya kafan dan ya huta wato sai ya ikimadi akan kafa daya ya aje ya dage daya sai Allah ya sauka masa da tsaha ma'ana fa'il arda ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam irin wannan nau'in ibadar da manzo Allah yake yi ya sanya da dama daga cikin sahabbansa sun kasance ba sa yin bacci sai da tsanin lokaci akwai sai suna Zainab binti Jahsh matar manzon Allah ce zamanta da manzon Allah ta tasirantu da har ta kan daura igiya a saman ɗakinta igiya daga sama ta sako ƙasa sai ta yi abin nan azargiya idan tana kallolin gari idan ta fara gajiya sai ta rataye wuyanta a ciki saboda idan bacci ya ja ta igiyar zai rike ta idan ta ce bacci sai manzo Allah ya shigo masallaci sai ce ma hadal hablu wannan wani irin giya ne wani irin igiya ne qalu hadha hablun li zainaba tata'allaqu bihi idza fatarat wannan igiyar Zainab ta tashi a masallaci tana saloli cikin dare idan ta gaji tana rike annabi ta kulluhu a cire shi li yusalli ahadukum nishaqa kowa ya sallata gurgurdan yanda zai iya mafhumin hadisi babu wanda zai yi irin yanda manzon Allah yake sai shi manzon Allah sai dai shi sallallahu alaihi wasallam kada ka shi da san da ba dalili Allah ya ce masa wada'ana anka wizraka allazi anqada dhahrak duk abin da yake mai wahala mai nauyi Allah ya dauke masa zaka idan za a kamanta manzan Allah in an kamanta shi da rana to ya wuce rana in an kamanta shi da wata ya wuce sai dai ka ce wa aiban ara ainihi tushbihu ainahu jamalan fa hal tulfi li ahmad min sumiya ka ce na ga manzan Allah yayi kama da manzan Allah shikenan karshe kenan annabi Muhammadu yayi kama da kansa yayi kama shikenan amma in ba ka duk wanda ka faɗa ya wuce shi sallallahu alaihi wasallam sai da take yayi kama da kansa da kansa sallallahu alaihi wasallam ma anzalna alayka alquran litashqa alayata alqadiya litakasub in kuwa musulmi wala safa'a babu wani abu da ya saura a koyi mimma fi hadha alkalam ko kuma ba abin da yake koyayye mimma fi hadha kullihi min al-ikrami wa husn al-mu'amala alƙawar yake duk wanda ya ji fassarar wannan karatu wannan aya to hankalinsa dole zai ba cewa a fili ne abin yake Allah subhanahu wa ta'ala lallai yana karrama manzon Allah har sallarsa ta dare ma sai da Allah ce a'a ya rika taka kasa wannan karramawa ne abu na biyu wa husnul mu'amalati yaya Allah yake zaban lafuza masu taushi idan zai magana da manzon Allah kaga qaha sai da aka kira shi da suna girmamawa ثلاثة ما أنزلنا عليك لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى wannan mulaqaba ake kiransa da mu'amala na Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ja'alna qaha min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam idan mun ce qaha sunansa ne yadda ya gabata a karatun da ya gabata kama qil aw ila qasaman ko kuma aka ce a'a qaha nan rantsuwa ne Allah ya da sunansa لهق الفصل بما قبله wannan fasalin ya da alaka da fasalin da muka baro baya wa mislu hada ire-iren wannan ayoyi min namtish shafaqa daga nau'i na tausayawan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mabarrat da nagartarwan Allah da annabinsa qawluhu ta'ala fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu بهذا الحديث أسفا lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanen Makka sai suka ba da baya Allah ya ce wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun tsariyata da addinin da na aiko ka da shi tare da addinin gaskiya ne kai hakuri ya rasulullahi Allah yana bashi hakuri to sai annabi dauki damuwa a ce yau maganan Allah za a bujirewa Allah ya ce a yi kaza a ƙi to annabi sai ɗauki damuwa ɓacin rai da rashin imanin mutanen maka sai Allah ya saukar da aya yana rarrashinsa fana allaka shin yanzu kai ya rasu da lahi ba fi'un nafsaka za ka kashe kanka da bakin jiki ne ka ɗauki damuwa don ba a yi imani da wannan zancen nawa ba ka ɗauki damuwa har da bakin cikin ya dame ka kada kashe kanka ya rasu da lahi ka bar ni da su kawai ai bayi na ne ka fahimta a wannan ɗin Allah yaya Allah yake bibiyarsa sallallahu alaihi wasallam ransa ne fa ya tsaci ransa ya tsaci Allah yake kai hakuri fala allaka shin yanzu kai baqi'un nafsaka za ka kashe kanka ne asafan dabbakin ciki ala asarihim akan waɗannan mutane in lam yu'minu bi hadha alhadisi dan su ba su ba da gaskiya da alqur'ani ba Allah ya karabu da su ya rasulullahi saƙonka sai ya tabbata هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله يي أرقوري سوى سيا في في تأدين من ذلك كون الدين أولي كراتو الله نتشم متاني في الدنيا يتي إلا تنصروه فقد نصره الله الله سيدي كرا دنيا بغاية إلا تنصروه إذن دي بذكو أيا كنت مجمع ذلك الله بقى. ya isar da saƙona ba kun ki taimakonsa to ku bari ma kawai faqad nasarahu Allah Allah ya taimake shi kawai faqad nasarahu Allah Allah ya riga ya taimake shi Allah ya ce wani lokaci idza kharajahu alladhina kafaru thani yasmin idma fil ghar an biyo shi ya baro maka zai kuma madina aka yi mitin aka ce duk wanda ya gan manzon Allah su rabu ni dari za a bashi kamar yanzu ka ce miliyan ɗari ka san za a fita lima aiko aka yi fita lima dan a gano inda manzan Allah yake aka biyo suraka ibn maliki ya biyo sawu ya biyo sai ya hango su da sai a gaba kuma yana kokarin isowa gaba Abubakar ya ce ya Rasulullah ya an biyo mu ga sanan ba manzan Allah baya waya in ya sa gaba nan manzan Allah baya waya dan dai biyu ke sa waya ko rashin gaskiya ko tsoro ba halin manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallam da ka baya waya Abubakar ya ce ga sanan annabi ce zo mu tafi abubakar suraka bin malikin da ya matso kusa kawai sai kasa ta rike doki sai ga kafan dokin ta nutsewa hayaki na tasowa kasa ta yi fushi da doki doki bai da laifi hawo shi aka yi amma tun da an hawo shi za a bi manzon Allah to fushin Allah ya fada hakan dokin ba sai ga hayaki na fitowa a kofatan dokin suraka sai ce al-aman al-aman na san addu'a sai bi don Allah ina neman zaman lafiya annabi ce za ka koma sai ki ƙasa take shi ɗin sai ƙasa take shi a nan ga ƙasa tana jin maganar manzan Allah tana karɓan umarninsa tana tantifin abin da manzan Allah sallallahu alaihi kuma ya gaya mata shi kenan ƙasa ta suke shi suraka sai biya ya kamata sai suna fara kuɗi ɗari fa aka ce kawai sai yi fana yana son ya samu raƙumi ɗarin nan ya ƙara dawowa ya ƙara dawowa kawai yana jab da manzan Allah ƙasa ta ƙara yake ko kwasan dokinsa sai da gwiwan dokinsa ta shiga cikin ƙasa hayaƙi na tasowa ya ga alamun zai hallaka a wani ruwayar har kirjin dokin ya taɓa ƙasa ba ƙasan za ta kisfe ta haɗe dokin har shi kurakan ta haɗe su baki ɗaya sai ce al'aman annabi ce suraka nan gaba fa za a sa maka rigan kisra fa ba ka tsammanin nan gaba a sa maka rigan ka hau kudu wato rigan da kisra ce kamar a ce misali yanzu bayan shugaban amerika na yanzu biden ko to rigan da yake fitowa white house in za a yi mitin da manyan kasashen duniya a ce za a sa maka wannan rigan ta yawo da ita ya za ka sawara ai sai dai imani ko suraka ce ni din ya rasu ce tsoye ba shi kenan sai musulun da sai ya koma da ya koma sai ba hanya ina za ka je sai ce zan je neman muhammadu da sai tun daga nan har ya sai babu kowa da fitan nake koma kai ba kowa kaga da ya zo ne ba ya kuma yana kariya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan shine ne taimakon Allah ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan ya shiga damuwa kadan Allah zai aiko Jibril a tambaya menene damuwansa sallallahu alaihi wasallam ay qatilun nafsaka lidhalika gadban aw ghaizan aw jaza'an saboda damuwa ne ko bakin ciki ko kuma rashin kwanciyar hankali bisa bijirewan kafirai ثم قال تعالى الله قال فراجي سوى la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin wannan ayan ta da alaka da ayan da ta gabata a wajen ma'ana wato duka ana rarrashin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ثم قال تعالى الله تكي هقولي إن شاء إذا من قدام ننزل عليه من السماء آية زن سوك موسد آية دك السماء إذا انت سوك فزلت أعناقهم لها خاضئين دولا سيسن أسكن تدفي سنبي أبن ملك سوائي هنا الله سبحانه وتعالى يا سن يقول وسا akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan yana tafiya kulawar Allah a kansa duk inda ya fuskanta kafirin da ke gaban sa tafiyan wata ɗaya gaban sa ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam sannan kulawar Allah a kansa idan yana tafiya ba abin sa baya yakan kora sahabbai gaba ɗaya ne mala'iku Allah ke aikuwa tsarin bayan sa za ka ga manzo Allah يسوق سهابا والملائك تتبع sannan abu na biyu idan ya hau kan alfadari ko jaki har ya sauka jakin ba zai kashi bane fadari ba sai manzo Allah ya sauka duk wanda ya san doki ya san halin doki wajen kashi ko amma idan annabi ya hau idan zai wuni ba zai kashi ba zai fadari ba doki kada shi mu hankali mana baya yin kashi da fadari me dalili ya san wane ne a bayansa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama raƙuminsa da yake hawa da banza Allah ta sallallahu ya bar duniya bai ƙara cin abinci ba bata ƙara shan ruwa ba har ta mutu a haka damuwanta manzon Allah ya daina hawa bayan ta jamadatu hadal kauni tadri muhammadan duk abin da yake halitta ne na Allah mai rai ne ko tangararre ya san martaban manzon Allah sallallahu alaihi har abincin da aka girka shi idan manzon Allah zai ci tasbih yake a tafin manzon Allah kunna nasma'u tasbiha ta'ami wa rasulullahi ya'kul ji Abdullahi dan Mas'ud har naman da aka yanka aka tede aka soya aka sa guba sai da naman yake manzon Allah la ta'kulni fa inni masmuma ya iyo manzon Allah magana karkaci ne ya rasulullahi domin an sa guba a cikin sai manzon Allah kuma ya aji da Allah ya za ka saurara wannan wannan bawan Allah girmansa a wurin Allah Allah kaɗai ya sani sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ya cigaba da yi mana bayani akan ayoyin da suke nuna martabansa sallallahu alaihi wa sallam Allah ta fasda bima tu'mar wa aqrib adil mushrikin innaka fainaka al-mustahzi'in Allah ta ya ma'aikin Allah fasda bima tu'mar ka bayyana qarara abinda na umarce ka nan na alkur'ani na addini ka bayyana shi a gaban kowa ka isar wa a arif anil mushrikin waɗannan manya man mushrikan manya manyan na rabu da su ba abin da za su iya Allah ta inna ka fayna kal mustahzi'in wa sai maka kirgilanci masu raina ka masu faɗin manganu marasa kyau a kanka Allah ta barni da su na ɗauke maka damuwarsu babu wani annabi da Allah ya ce masa inna kafainaka almustahzi'in in ba sai na rasulullahi ba na isar maka da su na dauke maka in ka koma a tarihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijira kuma Madina akwai Yahudawa Ka'ab bin Ashraf da Huyay bin Akhbab sune manya manyan shugabannin Yahudawa makwabtan Madina akwai bani Qainuqa akwai bani Quraiza Zalla sallallahu alaihi wasallam sai yarjejeniya da su cewa zaman gari da ya haɗa mu da ku mu zauna mu yi yarjejeniya idan an taɓa ku ni da mutane na zan taru ba ku kariya idan za a taɓa mu kuma ku taru ba mu kariya mu kare garinmu idan naku ya kashe wani mutum a wani wuri za a biya diya ni da ku mu taru mu biya diya idan nawa ya kashe wasu mutane ɗansu aka ce a biya diya ni da ku mu haɗu suka ce mun yarda aka yarjejeniya akan haka ana kiran wani abin sahifatul madina ana nan sai wani sahabi ko irin haka ta same shi ya kashe wani mutum za a biya diya dan za Allah sai bara ya wajen Yahudawa saboda alƙawarin da muka yi da su za mu haɗa kai da su a biya diya shikenan manzo Allah ya tafi sallallahu alaihi wasallam shi da wasu sahabbai haka da ya je sai sallama wa kaqa Huyay bin Akhtab da Ka'ab bin Ashraf sai sai ka fito suka ce Abul Qasim sai na'am aka gaisa me ya kawo ka ne nufi a abin da muka yi magana ne kaza kaza suke to suka ce to zauna mu je mu haɗo gudunmuwanmu don ka je ka biya bukatunka yanzu Allah sai ya zauna da suka shiga sai suka kira Yahudawa ya ku Yahudawa Allah ya kama na shi har gida ba kowa tare da shi yanzu saraka ku zo mu tattara yanzu a kashe shi kowa ya huta to yaya za a yi sai aka sa wani mutum ya biyo ta bayan katanga manzala na zaune ya ɗauko dutse ƙato ya sako shi ta sama ya faɗo wa manzan Allah in dutse ya faɗo wa mutum a gane zai mutuwa shi kenan lokacin da wancan mutumin ya juya zai ɗauko dutsen nan manzala yana bayan na gidan wannan su kawo masa a wannan abin da ake alkawari ɗaya daga cikin shi manyan da ya je ya haɗa bakin sai ya dawo yana zuwa da manzan magana da manzan Allah wato kamar ya yaudare shi da magana ya ja hankalinsa har a ɗauko dutsen a sako suna ta magana da manzo Allah Allah take jiki sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'timuka min an-nas ya take jiki sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan kai da gudu ne ya ce ci dokai sai dora kan katanga idan ya sako zai sako haka sai ga manzo Allah ya koma nan sai gudun ya dawo sai ya rike dutsen kawai sai ya mayar da shi yana mayarwa idan ya dago shi ga manzo Allah nan auren sa yana nan bai matsa ba gaba ya gude a nan ga manzo Allah a nan sai ya kuma shi ciko dutsen in ya dago yana haka da su yana leka sai ga manzo Allah kuma ya dawo nan bai gudun ya dawo nan kuma annabin na nan abu ne Allah ne subhanahu wataala bai yadda hakan ya faru ba sai da ya ka sau uku shi ko wannan yayi magana har yake to bari yanzu Abul Qasim sai ya taso sai kai dai wawa ne wallahi na ce ga yanda za ka yi su da na yanda ka mutu ai idan dai ne in sako sai ya koma cikin kika da wurin da yake shiga Allah haka ya faru to shi yasa ban sako ba ai shi kenan suna cikin gida sai mala'ika jibril yazo yace manzo Allah maza mun ya tashi bar gudu kafin su fito manzo Allah ya ina abul qasim ya tafi ya kuma gida ya zaman sa Allah ya ji masa ga abin da ake tana da ake shirya masa suna zuwa sai manzo Allah ke ba su labarin jishirin da suke tanaji akan sa sai ba za ku iya kashe ni ba ai wallahu ya asmuka minan nas annabin da Allah ke masa haka ya matsayin sai ke a gurin Allah ‘yan uwana? Ba zai sauwar ba. Sannan ka dawo a akalar duk ɗan adam ɗin da ka sanya da limit na tsayi ko wanda baya wucewa ya ƙarawa banda manzan Allah shi. Shi ba dogo ba ne, ba kuma gajere ba ne, amma in sun jira da dogo zai wuce dogo a tsayi. Zai wuce shi. Suna rabuwa ya dawo kuma yadda yake. Wannan sai da sai na Rasulullahi. Laisa bin ɗawil ba'in ولا بالكثير ومع ذلك ولم يكن يماشي أحد ينسب إلى الطول إلا طاوله صلى الله عليه وسلم بالأينك إن كنت لنا من ذلك يجيك الأي زي وشيك الأي كنا ربوا لشي يا نمكم برقوبة كثيرة wannan hadisi ne ga nan baka bukata ga ma inda yake saboda ingancin hadisi ka taba jin dan adam da yake da irin wannan illa rasulullah sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ubangiji su gaba da mana bayani cewa wala qad suhzi'a bi rusulin min qablik ya rasulullahi kai hakuri idan mutanen maka sun faɗa maka magana mare daɗi to ai annabawa ɗan uwanka da suka gabace ka an faɗa musu irin wannan maganganun suke hakuri kai ma kai hakuri ta Allah ta masa fasbir li hukum ya rabbika fa innaka bi ayunina ko ya ce masa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik duk abin da kaji an faɗa maka yi haƙuri ya rasu lallai ai duk ƴan uwa annabawa ƴan uwanka an musu irin wannan tsari akan wannan da aka yakin uhud an kashe sai na hamza hannun manzan sanin baban manzo Allah manzo Allah da ya ga gawar sai na hamza yayi kukan da bai taɓa yin sa saboda kisan da aka masa na musulan annabi ya ce to idan ko yaƙi haɗarin da ƙurayshawa sai na yau mutum saba'in irin wannan kisan da aka yi wa sanin babana hamza sai Allah ce masa wa in aqabtu fa aqibu bi misli ma utitum bi wa la in sabartum law khayrun lis sabirin wasbir kama sabarka illa billah ولا تهزن عليهم ولا تكن إليهم مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يسير صبرت يا رب وانا آيون تكنسوا sun sauka ne suna rarrashin manzan Allah yi haƙuri ka bari ya riga ya wuce Allah ne yake ba shi haƙuri sallallahu alaihi wasallam ka taɓa jin mutum mai girma irin wannan wanda Allah ke ba shi haƙuri illa rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala makki makki yake cewa wannan aya sallahu ta'ala Allah yana rarrashin manzon Allah ne bima zakar da abin da ya faɗa wa hawwana alaihi ma yalqahu min al-mushrikeen Allah ya sauƙaƙe masa damuwar abin da yake fuskantarsa na ƙazamin lafuza na wajen mushrikai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya masa alƙawari anna man tamada ala zalika duk wanda ya ci gaba da yi wa manzon Allah irin wannan ya hullu bihi ma halla biman qabla dukkan irin abin da ake wa al'umman da ta gabata za a yi masa irin wannan abu qala ta'ala wa in yukazzibuka faƙar kuzibar rusulun min ƙablik ya rasulallahi idan sun ƙaryata gawa ka yi haƙuri annabawa ‘yan uwanka duk an ƙaryata su dukansu wayannan ayoyin ga su lallai ba su da iyaka a cikin alƙur'ani suna bayani dai akan a yanda Allah ke rarrashin annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan ayar mu ta kusa da ƙarshe Allah ce wa annabi fa tawalla anhum ba dai sun yi haka ba tawalla anhum ka rabu da su ka tawalla alhum ka rabu da su banni da su sai Allah ta masa zarni wa man khalaqtu wahida ka bar ni da wanda ni na halitta shi daya amma yake iya yi maka wannan abu a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah yayi alƙawarin kariya a gare shi sannan Allah yayi alƙawarin amintar da shi gaba ki daya sannan duk wanda ya taba shi ya yi mai ba daidai ba ko wane ne ga abin da Allah yake faɗan makomansa ka sawara akwai abu lahabin ƙanin baban annabi ne ƙanin babansa ne amma ba a taɓa mutumin da ya cutar da annabi ba irinsa ba idan manzo Allah ya shiga gari ya tara mutane ne musu wa'azi yana bayani akan addini sai sun fara gamsuwa sun yadda sai ya tashi sai jama'a dan san ko ni wane ne to dana ne wannan ƙarya yake ga abin da ya faɗa haka yake musu in annabi yayi gaba sai ya kara shi sai ya ga magana sai sai jama'a kun san kowa to rana ne dan wana ne ka koyi da shi kaza da kake kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasa yadda zai yi haka yake sai to amma lokacin da manzon Allah ya kira mutane da ya faɗi mummunan kalma sai Allah mai mai mai da martani tabbat ya da abi lahabin watan idan har kanin baba ma zai yi manzon Allah wannan lafazin Allah ya mai masa da martani ina ni ina kai kuma ai ba a magana ko sadaka manzo Allah ba abun wasa bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tunka fata wallahi wa ma anta dimadu ai fi ada'i ma ballagta wa iblagi ma khubilta wa minhu qawluhu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina Allah ya kai hakuri bisa abin da kake fuskanta na cutarwar shirkan larabawa Allah ya ce kana karkashin kulawanmu da kariyanmu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama a wannan fasalin anan ya kare yan uwa mun ji abin da fasalin ya gunsa ne ya rage a wurin wanda ya saurara ya ji shine ya zamo a kana ganin girman annabi shine manufan malamin nan kun ka san girman wannan annabi ka san darajarsa sallallahu alaihi wa sallam ka san duk abin da ya rabu da shi ko yake dangantaka da shi to mai girma ne sahabbai sun yi wani karatun da ya yi motar da duniya sai dina abbas kanin baban manzo Allah amin sai bai musulunta ba sai bayan sai wajen fito maka kafin fito maka musulunta amma idan sai dina umar yana kan rakumi ko kan doki idan ya ga abbasu a ƙasa zai sauka sai sauka kan rakumi ya tafiya a ƙasa in an ce lafiya sai ce wannan kanin baban manzan Allah bai kamata yana ƙasa ne yana kan abu hawa ba to da manzala mai gini bai zai kike tsammani sai na Usman shi ma yana tafiya kan abu ya ga ya ga Abbas sai sai sauka ya fara tafiya kan aka ce Amirul Mu'minin lafiya ta ce kaza Abbasu amru Rasulillah ga kanin baban manzala na tafiya a ƙasa mahaukan abun hawa bari mu sauka a ƙasa dan mu yi koyi da kanin baban sallallahu alaihi wasallam to da annabi zuwa gari ne za su yi wallahi duk abin da ake faɗa na darajar manzo Allah ba mu ɗauki ɗaya bisa ɗarin da sahabbai suka yi ba ba su yi ba sai na ubu kana cewa la qarabatu rasulillah ahabbu ilayya min an asla min qarabati da za a ce ga babana can da kaya ga kanin baban manzo Allah da kaya yace wallahi zan je in kana babana da kayan kanin baban manzo Allah la qarabatu rasulillahi ahabbu ilayya an asla min qarabati sun fi ganin girman dangin manzon Allah fiye da nasu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan idan ana ba da dubu biyar na dinari akan duk wanda ya hijira daga cikin sahabbai sai dina abbas dubu sha biyu ake ba shi in ai magana da lilita ce kanin baban manzon Allah ka gani karrabawa to abin da duk suke nuni in kai musulmi ne duk abin da aka ce maka na manzon Allah ne daga an ce na annabi ne ka kaddara nashin ne sallallahu alaihi wasallam an tuhibba kullama ta'allaka bi duk abin da ke da alaka da shi kaje kana son shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah ya ganar da mu da kadarin jidal al-asr na na'am na'am sai wata daga cikin makwabtana ke magana ta kawata ina shigo a cikin gida yana yi wasu abubuwa kuma su ke son gudu ya ce malam mutum ne ya kamata yi wanda ya ce na'am daga wannan yake ya ka annabi ya ce yana salatu yana zuwa saba'in sai da saba'in wani ya kuma sai saba'in sannan kuma wani malam ya ce duk wanda ya haura wannan adadin to bid'a ne ba da bid'a ne ya haura wannan annabi ya ce da nike yi wanda ya haɗa ne to akwai hadisin da ya tsaya a kan ya haɗa ne ko a akwai ƙarin bayani da kai wannan ya kan sallah ni ne muke musiba to jiran da aka haɗa sallah to da ya kamata in yi zai yi wani ma'a gida ne ko kuma ya mutu lafin da aka yi sai bana da ba ya ƙarin bayani akan kullum da ake gyara to akwai wani wanda za a ce shi kusa ba a wani a cikin wani abin gida
to tambayoyin suna da yawa amma tambayan karshen na da zirgija da faɗin da ke ƙware matuka na kullum da akin da bala amma muna yin karatu na asuba ranar alhamis muna yin hadisi ina ganin ran da muka zo kan wannan hadisin insha Allah su za mu yi bayani ma'anan kullu bidatin balala din insha Allah yadda ya kamata ko kuma dan tsokaci kaɗan a kai a tambayan farko da aka ce sallallahu alaihi wa sallama yana taimaka ma iyalinsa to ɗan uwa sunna in an ce sunna ta naka abu uku ne qauluhu abinda faɗin manzan Allah fi'luhu abinda manzan Allah yayi taqriratuhu abinda ake gabansa bai ce komai ba wannan shine sunna to Allah ya ce mana wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu وما نهاكم عنه فانتهوا ya kuma ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu yi koyi da manzon Allah cikin dukkanin halayen mu da ayyukan mu na rayuwa amma malaman usulul fiqh masana ilimin addini ta yanda ake janyo aya da hadisi a kafa hujja da ita suka ce sunnar manzon Allah kala ce akwai sunan da zama wajibi ne kai koyi da manzan Allah a cikinta kamar sallah kamar azumi kamar aikin haji saboda sallu kama ra'aytumuni usalli khuzu anni manasikakum akwai sunna ta biyu ba a koyi da manzan Allah kusa kusa a cikin dalili khususiyya ne na manzan Allah khalisatan laka min dunil mu'minin kai kadai na halatta maka wannan banda mu'mini wannan kususiya ne sunna ta uku kashi na uku shine wanda aka baka zaɓi in ka ga dama ka yi koyi da shi a wurin ka da ladan koyi da shi idan ba ka yi ba ba ka da laifin rashin koyi da shi sallallahu alaihi wasallam to wannan tambayan da aka yi tana daga cikin kaso na ina kaso na uku baya daga cikin abin da aka ce a yi koyi da shi dole wannan ya daga cikin makarimul akhlaq kyawawan dabi'u nashi da karamci irin nashi wannan shine yake yin haka sallallahu alaihi wasallam idan ni ban yi haka ba bayan mutane da bid'a ya hana sunna na kirki amma dai wannan sunnan ni ta ga karfi na misali amma za ka kwatanta kai za ka yi ta ni'ima ka aikata to amma a ina ne ya kamata ka aikata in zai aikata wannan sunnan da zai zamo a gidansa zai zai fi kyau idan a gidan taro ne to ya kwatanta sunnan a cikin ɗakinsa shi da iyalin ya san kaɗai mata gari a cikin ɗaki ba wanda ya gani ba wani abu saboda kar a ce mijin hajiyan ba mijin hajiyan bane a'a sunna yake da ba ko yayi a cikin daki shine mafi dacewa maimakon ya ina a tsakar gida me dalili akwai abin da suke kiran su malamai al'urfu urfi shine mai al'adar mutane malamai suna cewa al-ma'ruf urfan kalman su shar'an duk abin da urfi ya gudana a kansa idan ka keta urfin zaka fuskanci kalubale a gurin mutane sadaka to yayi ake banci babu laifin yayi wannan insha Allah to yan uwa wallahi shi addini ba ra'ayi bane ba ra'ayi bane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana istighfari 70 yana yi dai ko ba a samu nassin da yake duk wanda ya wuce ɗarin nan ba lada ba san zan ba da misali manzala fi khairu siyamin siyami nabiyillahi dawud mafi alkhairin azumi a duniya irin azumin annabi dawud shine ya azumi yau gobe ya aje shine mafi alkhairin azumi to amma ko manzala ba shi ke ba nawa yake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi litinin na da arabici sannan kuma annabi ya ce na sama man samun abar duk wanda yake azumi kullum baya ajewa bai azumi ba a wannan lokacin da yake faɗin wannan akwai rabi bin abar da asrami sahabin annabi ne kullum kuma azumi yake baya ajewa ya zaka yi wannan hadisin kuma abin da ake nufi kullum Allah ta fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun idan ka ce jiwolin ya ɗari za a yi za ka maka sai na safiya matar manzan Allah zuwa su take tarawa a kuma ta tari da yawa sai ta zikiri tana lissafawa ya fi ƙarfin ɗari abu hurera ya da tarbi ya haura ƙwaya dubu yana nan jaka ake ɗaukowa ba in ya zauna kullum yana yana lissafawa sai ya gama ƙari ya sanin tashi gaba abu hurera sadi bin abi waqas ya da tarbin da suke cewa ya kai mai dubu biyar bayan dubu biyar su ma dukkan bid'a ne in bida ne suna? yan uwa adadi adadi shari'a ba ta ake ba duk abin da yake na wajibi sallan farilla shine Allah ya ce raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu amma nafila kai raka'a dubu bayan kaga dama sai nafila ce shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadi sannan a hadisin bukhari manzo Allah ya ce alaikum min al'amali ma tuqiquna na ba ku dama ku dauki nauyin adadin aikin da za ku yi kullum dari yake ayi ko 70 me yace ma tuqiquna sai ranka zai iya dubu goma kullum istighfari sunna ko bid'a sunna saboda ya ce alaikum min al'amali ku daura wa kanku nau'in aikin nafila ma tuqiquna أي حديث أحب الأعمال عند الله أدومها وإن الله ما في سويوان أيشي أو إن الله أيشي إن كل متن ذي يباك جاء ومي كان أنت أيشي أقول أدري ما أدري سلك أتم سيقوم أكرم تسنن بكم بكرم تسنن بك سلك بابي دي أبو yana yin saba'in yana yin nawa ɗari amma bai ce kowa ya tsaya iya saba'in ko ɗari ba amma akwai waɗanda suke misali sayidina imamu shafi'i in wata azumi kama kullun sauka biyu ke da alqur'ani sauka biyu manzo Allah sauka nawa yake a watan azumi kullum shi sauka biyu ke kullum bid'a ne ko sunna sunna to da mata bi kuna ne abin da za su iya ne Allah ya ganar da mu na'am idan an haɗa salloli in haɗa sallan ba dai in haɗa salloli ko
ya kamata ya yi a gidan shi ya ko kwanciya ya yan uwa abin da ake bukata in an haɗa sallolin nan in dai ba al'adan mutanen garin bane dama kasuwanci da garfi kasuwancin su ba ba kuma lokacin neman abinci su daddare bane to an haɗa salloli ana son mutum ya tafi gida ne amma idan wurin sana'a sai dama da daddare ne to dama shi daren shi ne ranar shi to ya tsaya wurin sana'a shi idan akwai yan uwa da su jam'i jam'i da su a masallacin babu laifi in babu kuma ya tafi gida yi ya fi masa sauki ba laifi نعم daji na gina gyaran ta gaskiya ne na a wani addini ba inda aka ce dama dole ya riga shekaru abinda kullum yan uwa idan ana magana abinda manzo Allah yake malamai suna kallon wannan min babin ihsani na shi kyautatawa ne na shi karramawa ne irin na shi da tausayinsa sai daga kuma mu sani ita rayuwa ta aure an gina ta ne akan taimake ne taimake ka haka aka gina shi bayan da aka ce dole dole ki ai babu wannan dole dole a'a babu shi na'am نعم نعم so wallahi mun yi magana yawa musulunci bai umarnin la'antar wani ko ne wani ba duk mutumin da ya mutu a wurin ahalus sunna wa man ya mutu walan ya min uzrihi fawwid ila Allah jami'a amri shikenan kuma Allah ta tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum haqiqa yazid yayi abin da babu wanda zai girki bai bashi ba yayi duk abin da ba a zato yayi amma abin ya riga ya wuce ba gani ba mu halarta ba wannan kuma ya gaba da sakamako abin da ya aikata amma mu ba mu mutu ba ba mu mutu ba saboda haka mafi kyawu dai ne kokarin gayar da su cewa hakan ya kamata a daina bai kamata ba saboda shi abu in ya wuce ba a san ma yawan maimaita shi ba a san yawan maimaita shi ina marna cewa a mai ba da bisu ko ji alu ne kokarin gamsar da su dai haka akan su daina dai an fara riga zama musu kai sai sun riga sun yi suna ganin son su ne da wani iyalan gidan annabi ta suke yin hakan shi kenan sai abin da dace da shi Allah ya gadar da mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين